الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare bude jinjina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaba'ul musallin ma'ana kusakuran masallata wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguish muhammad dan juma goji sanata da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe yau muna yinin laraba daren alhamis wanda ya daidai da hudu ne ko biyar ne biyar ko biyar ga watan bakwai musulunci watan jima da watan rajab kenan biyar ga watan bakwai watan rajab azumi ya rage mana wata ɗaya da yan kaɗan kenan allah ya kai mu ramadan da imani yau hijira na da shekara 445 daidai da yau ɗin kuma ya yi daidai da goma sha nawa shi kuma sha bakwai ko goma sha bakwai ga watan ɗaya miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malin yana mana magana kan kusakurai da ake aiwatarwa da baki a cikin ruku'i da kuma ɗagowa daga ruku'i a wannan gaba akwai kusakurai da malayin zayyano har guda shida allah cikin ikonsa ya ba mu ikon kammala su gaba ɗaya tun daga na ɗaya har zuwa na shida ɗin a yau kuma za mu tashi insha Allahu akba'uhum fi hai'a ar-ruku kusakurai da ake samu wajen yanayin da ya kamata ka kasance a cikin ruku'i wani irin durkuso za ka yi wani irin ɗora hannu a gwiwa za ka yi ya ake son hannayen naka su kasance ya ake son gadon bayan ka ya kasance to wannan shine abin da malam ya sa masa unwani wanda za mu tattauna cikin abin da malam ya faɗa insha Allah karatun yana shafi na 66 a littafin Allah yadda shafi na 66 wannan kuma shine darasinmu na 32 a littafin maliki cewa aqba'uhum fi hay'a arruku kusakurai da wa'ansu daga cikin masallatan suke samu a wajen yaya ya kamata a ce ka kasance yayin da za ka yi ruku'i wace suffa wace hai'a wace kama in za a ɗauke ka hoto a wani yanayi ake so a ganka lokacin da kake ruku'i to wannan shine unwanin da malam ya biya wannan gaba ɗin kuskure na ɗaya in ji malam adamu tumani na fi ruku wal i'tidalu min abu na farko kuskuren da ake samu shine rashin nutsuwa shine adamu tumanina a ce mutum ya kasa samun nutsuwa a ruku'i ya kasa samun nutsuwa a ruku'i sannan kuma ya kasa samun daidaito a ruku'i babu shakka wannan kuskure ne a ce a ruku'inka babu nutsuwa kowa da ya san nutsuwa igo yawa a ce baka nutsu a ruku'i ba sannan baka daidaitu ba kai ruku'in a hargutse haka a wargaje zucinka daga banka duk ba su daidaita ba to wannan shine kuskure na ɗaya da malin ya kidayo kuma ya fara kidayowa daga cikin kusakuran da ake samu wa masallaci ya tsanci kansa cikin ruku'i sai malik ke cewa wa haza qat'un yaqa fi sawadul musallin wannan kuskure ne da da yawa daga cikin musulmai masallata suke samun kansu a ciki sawad hine jam'un jam'un azim tawaga ko jama'a da yawa hine sawad ya yi daidai da hadisi da manzala ke cewa sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki kiyama ta tsaya aka nuna masa sawadun azim shi ya ta al'ummarsa ce aka ce haza musa wa komahu sai aka ce wannan musa ne da tawagarsa can ma kuma sai aka sake nuna masa wa an sawadun azim ma'ana jama'atul kathira wata jama'a mai yawa sai aka ce kuma wani ita ce al'ummarka sallallahu alaihi wasallam to da yawa daga cikin masallata suna tsuntar kansu a wannan kuskure wa huwa mubtilun lisala sai malik ce wannan kuskura iya kaiwa da mutum ya iya bata sallarsa gaba daya to ashe magana ba ta wasa bace duk abin da zai bata wa musulmi sallah bai kamata ya wasa da shi ba rashin nutsuwa a ruku'i da rashin daidaito a ruku'i iya zama sanadiyar da mutum zai iya asara sallarsa wa min ajilihi saboda wannan kusakurai da ake samu amaran nabiya sallallahu alaihi wasallam al-musi a salatahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan da yake munana sallarsa bi i'adatiha ya dawo ya saki fa qala lahu ma'aikin Allah ya ce da shi irji' fasalli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah domin sallar ka bata yi ba ana fahimta me ya jawo aka ce sake sallah rashin nutsuwa ne amma a tsaye ya tsaya tsayuwar sallah ya yi karatu ya ɗora hannuwa kirji ya yi ruku'i ya ɗago ya ce allahu akbar duk ya yi ya yi zaman tahiya ya yi sallama amma a duda haka manzan allah ya ce koma ya sake sallah sallah sa bata yi ba to sai malamai suka ce wannan gabar ya kuskurewa iya ruku'i ba nutsuwa iya dagowa da gaggawa iya tafiya sujada a gaggauce to sai mazan Allah ya ga wannan da idonsa sallallahu alaihi wasallam har sau uku da ya dawo ya ce ko ba ka sake sallah sallan ka bata yi ba sai ya koma ya sake wannan sallah da irin wanda yi ya zo yi wa mazan Allah sallama ya ce wa alaikum assalam ba ko ba ka sake sallah sai da suka yi sau uku da manzan Allah da shi sallallahu alaihi wasallam da karshe ke cewa wallahi manzan Allah irin wannan sallar na iya daga wannan ban iya kowace irin sallah ba to daga nan manzan Allah ya ce to zauna da kansa ya ce fa'allim ne manzan Allah koya min yadda zai sai manzan Allah ya koya masa duk in kuka ga a gabar wancan hadisi duk inda manzan Allah ce kai kaza sannan ka nutsu a kaza kai a ba ka kaza amma ka nutsu an fahimta kun ga ashe yana yi din menene ya jawo sallarsa ba ta yi barayin nutsuwa ne fa aina ta zahabun ina ba ku je ne masu gaggawa a sallah in ka fita daga sallar ina za ka je Allah kake gujewa duk mai gaggauta sallar sa Allah yake gujewa kenan a kullum muna faɗa game da wannan gaba wani sai yi sallar ta farilla ya gama mai raka hudu amma cikin minti uku ya gama cikin minti uku ya ya gama gaba da kuma ya fice to wannan sai ka masa kuka idan ka gan shi wallahi sai ka mai kuka da ido domin bai san ma yadda wani dalili ma Allah ya kawo shi duniya ba mai iya da kishirwar sanin me dalilin da Allah ya kawo shi duniya bai sani ba saboda ka mu kula da wannan nutsuwa a cikin sallah malam ya ce tana iya rushe sallar mutum ma idan yayi wasa ya kawo hadisin wancan bawan Allah da ma an san mayakin Allah ke cewa irji fa salli bai na kalmi tusalli wa qala lahu yace da shi su marka ta ta tsama inna rafiyan kun ga gaba ta zo ko idan kai ruku'i sai ka samu nutsuwa ka ga shi ba mujarradin ruku'in kawai yake bukata ba sai ka nutsu a ruku'in bayan ka dora hannu gwiwa ka yi yadda ake ruku'i to sai ka nutsu nutsuwan ce za ta baka damar karanta tasbihai da ake yi akalla tasbihi subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh akalla dai duk ganda ka faɗi karkai ƙasa da uku duk gaggawarka kuma ka faɗa a hankali ba magudi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi akalla kenan an nutse kuma kowane harafi ka faɗe shi yadda ake so yanzu mu ɗaukai ɗan kasuwa ne misali idan an ji an taya ma kayan kan ce wannan farashin nau zaka faɗi maganar da mai sayan bai zai ji ba zaka haɗiye wani harafin ai ko in ina gare ka kaje ka samu magani ka gyara kuma gaskiya ba to Allah ne zaka ke masa magudi subhan subhan subhan haka zaka ji wani ya faɗa ba shi kuma yanda ake so ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi ka sake cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi akalla ka faɗa su uku mafi kankanta kenan a sujada guda ɗaya ko a ruku'i guda ɗaya ana fahimta shi yasa malam usaimin allah ya masa rahama a littafin sufatu salati yake cewa shi liman an ba shi dama mai faɗa sau goma domin shi ne zai biya ma mu damar su faɗa akalla sau uku ɗin an fahimta amma liman idan ya faɗa sau uku to ba lallai bane ma mu yi sau biyu ba wani wani ɗaya ma ba zai samu damar faɗa ba saboda ka limamai su ƙara domin su biya ma mu damar yin guda uku zuwa sama ana fahimtar wannan malik ke cewa a sun marka a tattalama inda rakiya idan ka yi rukuyi sai ka samu nutsuwa cikin rukuyinka sun marfa sannan ka ɗago daga rukuya ta ta'atadira ƙa'iman sai ka daidaito a tsaye ba daga ɗagowa rukuyi za ka tafi sujada ba idan ka ɗago daga rukuyi ana so ka tsaya gabanka su koma yadda suke kamar dai kana tsayuwa kafin ka tafi rukuyi kuma a wannan tsayuwar akwai abin da ake bukata ka faɗa bayan ka ce sami Allahu liman hamida kana ɗagowa ka daidaita a tsaye ka ce rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu zaka ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi alal aqalli ko kuma ka wuce ka ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤذي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أقل دون تسبيه لي باين كأنا أقول لك ركوعي كاتم كافن كنبي سجدا أنا فهمت فهذا الحديث مالك وانا حديثي ده مالك كاو قبل سعنا دليل صريح دليل ني أبيني شيني دليل صريح دليل ني بيننا دليلي fi butulani salati wajen bacin sallar liman lam yatma inna fi ruku'ihi wa qiyamihi wal qiyamu min ga wanda bai nutsu a ruku'insa ba haka nan bai samu nutsuwa ba wajen dagowa daga ruku'i kuna fahimta dalili ne ingantaccen dalili a bayyane da yake nuni cewa duk mutumin da baya nutsuwa a ruku'i baya nutsuwa wajen dagowa daga ruku'in shi to sallar sabatacciya ce sallarsa ba ta yi ba famaza na ƙul a liman yal ruku'ihi da kiyamihi to malam kuma yace me zamu ce game da mutumin da yake haɗe ruku'insa da tsayuwarsa kawai kamar ma babu manci ya yi ruku'i amma ma kaman bai yi ba wani ma ko ɗora hannu zai ko sai wuce sujada ya faɗi sujada kaga yalsa yalsa da ruku'i bi qiyamihi ya sadar da ruku'insa da tsayuwarsa wani ma in ka dan dauke ido daga kanshi iya tsaye ko ya ganshi a ƙasa ya sujada kamar wanda aka ture shi haka wannan bai yi ba bai yi ba kuma irin wannan akwai lokacin da manzon Allah ya ga wani iya irin wannan sallar a gaggauce din nan ruku'i a gaggauce dagowa haka sujjada haka ya ce lau mitta ala haza la mitta ala ghairi libilla manzo da ce wala da ka mutu kana irin wannan sallar da ka mutu kai ba musulmi bane da ka mutu kai ba musulmi bane a gaban Allah zaka tashi a arne haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to kaga hi sallah tana buƙatar tunatarwa tana buƙatar jaddadawa tana buƙatar karatu da nusarwa da kuma yawan tambaya kan abin da ba gane ba ana ganewa to maliki ce to ya za ka yi da wannan da kawai tsayuwar sai ya gan shi da tsayuwar da ruku'in duk ya haɗe su gaba ɗaya wa man ya jima'a baina ruku'i wa nuzulihi ila sujud kuma wanda zai sadar da ruku'insa da tafiya zuwa ga sujada ma ne ya kama gwiwa ya saki ya tafi sujada bai ma dawo ya tsaya yadda ake bukata ya tsaya din ba kaga ya tauye wata gaba mai muhimmanci a cikin sallar shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يتن الله صلى الله عليه وسلم يشي لا تجزئ صلاة الرجل باتا إن كانت سلر متون حتى تقيم ظهره في الركوع والسجود hasa ya daidaita gadon bayansa a ruku'i da sujada ba da kama gwiwa kawai za ka ɗago ba a sai bayan ka ya daidaito a ruku'i sallar ka ba ta yi ba in ji manzon Allah la tajzi'u sallar ba ta kai inda ake so ba ta yi wa mutumin da zai yi sallah amma bai miƙar da bayansa ba a yayin ruku'i hakanan bai miƙar da bayansa ba a yayin sujada wa kal ma'aikin Allah ya ci gaba da cewa aswa'un nas sarika alladhi yasriqu min salati sata mafi muni da mutum zai yi sata mafi muni shine mutum yayi sata a cikin sallarsa sata da manzon Allah ya fassara a nan shine baka cika ruku'i da sujada la tutimmu ruku'ahu wa la sujudiha baka cika ruku'in sallah baka cika sujada shine sata mafi muni wa kushu'iha baka samun kushu'i cikin sallah to manzon Allah ta wannan shine mummunan barawo a gobe alkiyama wanda yake sace lokacin sallarsa baya bata lokacin da daidai cancance ta wal muradu minhuma abinda ake nufi da wannan sata a sallah shine at-tumanina shine mutum ya nutsu kawai sata a sallah shine rahin nutsuwa wa hiya wajiba inda shafi'iyya wa ahmad fi ruku'i was sujud to nutsuwan nan da malai yake magana akanta yace wajibi ce tana cikin wajiban sallah a mazhabar imam shafi'i da imam ahmad bin hanbal a cikin ruku'i da sujada ai kuma sune gaban sallah dama nutsuwa a ruku'i da nutsuwa a sujada yasa a gurabe da yawa qur'ani sai manzon Allah sai Allah ya faɗi sallah sai ambaci ruku'i da sujada wa tahir baiti lil ta'ifina wal akifina sai ce mai wa ruka'i sujud wa ruka'i sujud kinaya ce an sala kulliha ruku'i da sujada haka suratul hajji ba ruka'i sujud ya aka ambaci wannan gaban guda biyu domin tsadar su a sallah da ruku'i da sujada wa inda abi hanifa imam abu hanifa ya ce laisat biwajiba li'anna tumanina amrun wa atidalun amrun kaza kaza a kaza zakarahu dayyibi shi imam abu hanifa Allah ya masa rahama abin da ya ce in ka samu damar yin wannan tasbihan na ruku'i da sujada abin da ake bukata kenan an fahimta amma faɗinsa cewa laisar bi wajiba wai ba iya nufin kai yadda kai rama ba ne iya nufin kan cewa wajibi ne ka samu damar karanta tasbihan da ake bukata a cikin rukui wai Allah kar ka samu ka ƙara ma amma na wajibin ka yi su to shine fahimtar Abu Hanifa Allah ya masa rahama li'anna tumanina amrun yace domin ita nutsuwa a sallah umarni ne wa atidalun amrun haka daidaita gabbai a sallah shi ma umarni ne kama ko kaza zakarahu dayibi kamar ɗaya daga cikin magabata imamu tsayibi ya faɗa wannan ne kuskure da farko rashin nutsuwa a ruku'i da sujada da rashin nutsuwa wajen ɗagowa daga ruku'i da ɗagowa daga sujada kuskure na biyu a wannan gaba qat'uhum fi sifati fi sifati ruku kuskuren da ake samu ga wasu daga cikin masallata a yayin gabatar da ruku'i a yaya ake bukata a ganka a matsayin ka na mai sallah yadda kai rukuyi malik ke cewa naral yawma kathiran min musallin a yau din nan za a ga da yawa daga cikin masallata la yahsinu la yuhsinuna hay'atu ruku ba sa kyautata yanayin su a rukuyi ba sa kyautata suffar su a rukuyi fa minhum man yadha yadayhi ala saqayhi aw faqizaihi za ga wani iya ruku ya mahannayensa a ƙori suke ya zamo da su sun kama ƙori wani kuma ya kasa zuwa da su gwiwa sun kafa cinyoyi an fahimta za ga wani kai ƙorinsa ya kama wani kuma kawai ya dafe cinyoyinsa da hannayensa kawai wannan kuskure ne ba haka aka ce a yi ba matsayin ruku'i hannaye ake damkar gwiwoyi da su za mu je magana kamar yadda mala zai a gaba وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه ما يتين الله صلى الله عليه وسلم idan zai ruku'in sa a sallah to iya damkar guyoyinsa da hannayensa ya bude hannayen ya kama guyoyin ya riki haka yake yi wa kana ya amurhum bizalika kuma haka ne ya umarci sahabbai da dukkanin musulmai gaba daya wa kana yafriju baina asabi'ahi manzon Allah idan ya tahi ruku'in ware hannayensa yake su zama kamar sifana a to aikin me za su yi madam in ba ruku'i ba sai hicin tiwaye ko ba gaskiya ba ka yi ruku'i ka buɗe hannayenka su kama gwiwoyin sosai ka wawware in yatsu su kame gwiwoyin su riƙe haka ake yi yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam ya yi ruku'i kenan wa minhum daga cikin masallata injimalan man yalsiq man yalsiqa mirfiqaihi musil azira fil abd bi jambai akwai wanda in ya tashi ruku'i zai matse nan hannayensa a jikin a jikin a jikin hakarkarinsa kawai ya manne hannayen to shi ma mala ya ce wannan kuskure ne ba a manne hannaye zira'inka da nan dantsanka ba a manna su a jikin hakarkari ana buɗa su haka gwargwadon iko idan a cikin sahu kake ba sai ka buɗa wanda zaka takura wani ba amma idan kai kaɗai kake sallah an baka dama ka buɗa sosai dan an ce ma'aikin Allah in yayi in yayi in yayi ruku'i iya buɗa nan ɗinsa sosai in yayi sujjada ma yana buɗe tsakanin hakarkarinsa da da hannunsa an ce lausha albumata an ta murra bai ne dai lamarrat an ce da yar karamar dabba tana so ta wuce tsakanin hannun mazan Allah da hakarkarin sa iya sana za ta iya wucewa don buɗa wanda yake ba takurawa yake ba an fahimci wannan sai malai ke cewa wa minhum daga cikin masallata man yahni zaharahu akwai wanda yake yake a takure bayansa haka yi kamar baka haka ya sunkui da kansa bayansa ya duro wa kan nabi sallallahu alaihi wasallama raka'a basada zaharahu idza raka'a basada zaharahu wa sawahu kuma shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi ruku'i ya shimfiɗa gadon bayansa ya daidaita shi ba ba takurewa yake yi duro ba iya mekar da kansa gaba bayan sai daidaitu ba sun kui da kansa yake bayan sai doro ba haka yake ba idza raka'a basaba basada da shimfidawa ne shine basaba zaharahu gadan bayansa wa sawahu kuma daidaita shi ana fahimta wa minhum daga cikin masallata masu samun kan cikin kuskure jimala man yadli ra'sahu baina rukubatai akwai wanda yake kokarin kansa ya cusa shi wajen wajen guyoyinsa ma'ana ya sunkui da kansa sosai ya yi kasa da shi kaguna ya takura ce ma yi zai takura kansa ne takura numfashinsa akwai wanda yake kasa da kansa sosai har ma ya je wajen guyoyin shi wa kan nabiya sallallahu alaihi wasallama la yusabba ra'sahu wa la yaqna ra'sahu manzon Allah baya sunkui da kansa shine yusabba sannan kuma baya baya ba baya ikna shine yarfa baya da kansa sama ruku'i ko baya sun da yi kasa baya yi wa kana bayna zalika qawama an fahimci wannan baya sun da shi kasa baya daga shi sama in iya ruku'i haka baya wannan sifar guda biyu baya sun da kansa baya su zai doro baya daga kansa sama kuma zai kalli wani alƙibla kenan saboda ka wannan shine da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam wa kana bayna zalika iyaye tsakanin sun da kai da kuma daga shi sama wasabbu at-tadliya abin da ake nufi sabu shine at-tadliya mutum yayi kasa da kansa sosai fata'ammal hadi nabi sallallahu alaihi wasallama wa amal bi sai malai ce ka duba ka nutsu ka fahimci koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kai kokarin aiki da ita muna ji ko wannan an shigo gaba fa da kusakuran sun yadu da yawa ba rashin nutsuwa a ruku'in nan da sujada da yadda mutum zai yi ruku'i yadda ya ga dama din nan to wannan matsala ce mai girma ta sha maki da yawa daga jikin mutane to shine da karshen gabar malishi ka kula da yadda manzon Allah ya koyar ayi kuma kai kokarin aiwatarwa a sanarka shine wa amal fa ta'ammal bi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa amal bihi ka kula ka kula yadda ake koya ma manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka kwatanta aiki da ita a cikin sallarka wanzur fatahul bari ka duba littafin fatahul bari mujalladi na biyu shafi na 319 wa sifatu salatin nabi sifatu salatin nabi kuma shafin sana 96 duk mala ya ce akwai ƙarin bayani game da mai neman ƙarin bayani game da wannan fa'ida mala ya ce wata fa'ida ƙaunu bin masa'udin radiyallahu an faɗar abdullahi ɗan masa'ud allah ya ƙara yadda da shi izara ka ahadukum falibtarish zira'aihi ala fakizai وليطبق بين ركبت بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منسوق بحديث مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت فجعلت يدي بين rukubatayya fanahani an zalik fa itu fakala la tasna a haza fa inna kunna na fa'alahu fa nuhina an zalika amma da ke cewa faɗin ɗan masa'udu Allah ya ƙare da shi cewa idan za ka yi rukuyi falli ya fitarish zira'ai mutum ya shimfiɗa zira'insa kamar ka shimfiɗa shi a jikin cinyanka zuwa gwiwanka to sai maliki cewa a alafaki zai wali bik baina ya kafai kuma ka haɗe tsakanin tafin hannunka ba ka ɗora su a gwiwa ba ka haɗe su ka sanya su tsakanin gwiwa da gwiwa an an fahimta shine a taɗibik fi salati fa ka an zur liktilafi a sabi'i rasulillah har ce shi kamar iya ganin mayan da yatsun manzon Allah suka saba a yayin da ya haka din to sai malik ya ce fa huwa mansukun bi hadisi musa'ab bin sa'ad ko da farkon musulunci an yi hakan to kafin manzon Allah ya bar duniya ya soke wannan hadisi dama duk musulmi ya san akwai nasik da mansoko akwai nasik mai sokiya da mansuk da abin da aka soke ai dama sahabbai sun ce kunna na takallam fi sala an gane ko fatakallama fatakallama sahibahu hi mutun yi wa na kusa da yi magana suna sallah lokacin da Allah ya saukar da hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin sai fa nuhina an da kalami an fahimta amma da suna magana wani yaya yau farashin kaza ne a kasuwa kuwa Allahu akbar Allahu akbar wani ya kaji ka dubo gonaka kuwa Allahu akbar Allah da suna yin wannan to kaga ba je ko ina ba sai Allah ya sako da aya hafizu ala salawati wa salatul wusta ya ka soke magana fa nuhina anil kalam so kace sai ka aka hane mu game da magana a sallah to ko da mutum ya ci karo da wannan hadisi to mala ya ce mansuku ne hannaye dai a guyoyi ake dora su ba haɗe su ake ba sa su tsakanin guyoyi a buɗa su ake dora su akan guyoyi ko da zaka ci karo da wancan hadisin bisa ilimi to an soke shi inda an yi aiki da shi to kafin manzon Allah ya bar duniya ya soke aiki da shi an fahimci maganar ine ce mansukun bi hadisi Musa'ab bin Sa'ad hadisin an soke shi da hadisin Musa'ab bin Sa'ad kawai ya ce sallaitu ila jambe abi na yi sallah a gefen mahaifina faja'altu ya dayya bai na rukubatayya sai na sanya hannaye na da zai ruku tsakanin gwiwoyina na haɗe su haka an fahimta a haka sai mutum ya sa tsakanin gwiwoyinsa haka kun fahimta shi ne at-tadbiq bi salatin at-tadbiq ba ya kama gwiwoyi da su ba ya haɗe su haka kamar haka sannan kuma ya ɗo ya sanya su ya matsa su da gwiwoyin shi da na yi haka in ji musa bin sa'ad fanahani an zalika sai babana ya ce akan na kare fa itu sai na koma na sake yi dai fa kar la suna haza yace kar kara aikata wannan fa inna kunna nafa'alhu yace da can mu mun kasance muna aikatawa fa nuhina an zalika sai aka hana mu haka dai waye hana su kenan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kaga nan la haja bi zikril fa'il babu bukata a mace wanda ya hana su an san manzon Allah ne zai hana su ai an fahimci wannan shine fanuhina an zalika daidai ne ka ce fanaha fanahanan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai manzo Allah ya hane mu haka in ka ce fanuhina domin shi larabci wani yare ne mai fasahar gaske mai fasahan gaske harafi ɗaya zai iya ɗauka sunan mutum harafi ɗaya kaga wannan nunun ɗin da aka mata donma sai ta ɗauke sunan wanda ya ba da hannu idan ka zo karantawa ba za ka ce fanahaina in ka ce fanahaina to sai ka faɗi sunan wanda ya hana amma nudin in ka mata domma ka ce fanuhina sai aka hane mu ba fa'ida kuma ka ambaci wanda ya hana din in wani suna na qur'ani da yawa kamar gunda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu duriba mafalun fastami'u la ya ku mutane an buga muku misali duriba kaga fi'il wa fa'il kenan an buga muku misali ku saurara ku ji a matsayinka na musulmi ko da baka yi zurfi wajen ilimin addini ko larabci ba idan ƙur'ani aka ce an buga muku misali a karan farkowa za ka hararo ya buga wannan misalin allah ne na hiyar suke cewa lahaja biski da fa'il babu wani wata bukata wajen ambatan fa'il agu duri ba matsalo fasdami ula daidai yake a magana ce za ka iya warewa ka ce daraballahu matsalan an fahimta a wannan ayi hakuri saboda dalibai masu koyon larabci nake wannan amma sauran jama'a kuma duka dai Allah ya ba mu lada wajen ji an fahimci wannan malik ya ce fa nuhina an zalika sai aka hane mu game da irin wannan din qala an-nawawi imam an-nawawi yace Allah ta'ala ya masa rahama ittafaqa al-ulama min as-sahabati wa tabi'in an samu ittifaqi malamai sun yi ittifaqi daga cikin sahabbai da tabi'ai wa min ba'dihim da wanda suka zo bayan sahabbai da tabi'ai ala karahiyatu tadbiq bi ruku akan mutum an karhanta kai kai ruku irin wancan sunfar kai tadbiq ka haɗe hannayenka haka ka sa su tsakanin gwiwoyinka tun daga sahabbai tabi'ai da wanda suka zo bayan su sun ce hakan bai kamata a yi a sallah ba makruhi ne in ma bai kai ga rubuta sallah din ba an fahimta illa abdullahi bin mas'ud radiyallahu an shi abdullahi dan mas'ud haka ce fahimtarsa amma su ma sun ce kafin ya bar duniya ya da daga wannan fahimtar amma ya daɗe akan wannan fahimtar shi ga yadda za a yi amma kuma ya saba wa jumhurin sahabbai gaskiya shi ma da ƙarshe kafin Allah ya karɓi rayuwarsa an ce ya dawo daga wannan ra'ayin nasa Allah ta'ala ya ƙare da su kuskure na uku musabaqatul imam fil ruku gaggawa da riga liman a cikin ruku to ni ina mamaki masu gaggawan nan a riga liman ruku a riga hi sujada a riga shi kaza to duk gaggawar ka da ai ba za ka riga liman sallama ba ko a shi ne ya ƙarshen magana kenan ai karshen result ɗin kenan duk gaggawar ka dai ba za ka riga sallama ba to wa'ansu da yawa suna tsantar kan cikin wannan gaggawar hatta ruku'i ma sai a riga liman hatta ɗagowa ma sai a riga ko ana yi tare tare da shi to mala ya ce wannan kuskure ne wa huwa min al aqba al muntashira iya cikin kuskuren da ya yadu shine al muntashira ya yadu da yawa masallatai da yawa wa kasatun ladal awam musamman ma ga wanda suke sallah kawai a matsayin sunan musulmai ba ruwansu da karatun sallah su ne al'awam su dai musulmai ne masu sallah amma ba su da ilimi game da sallah wa qad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu game da haka din a qala yace ayyuhan nas ya ku mutane inni imamaku annasu anan ashaba ake nufi kenan an fahimta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alladhina qala lahumun nasu innan nasa kad jama'u lakum fakashahu na sahabbai ake nufi annabi sahabbai ake nufi to nan ma ayyuhan nasu sahabbai ake nufi inni imamakum ni limamun ku ne inji manzon Allah fala tasbiquni bir ruku'i kar ku riga ni ruku'i ba wala bis sujudi kar ku riga ni sujada wala bil qiyami kar ku riga ni tsayuwa wala bin sirab kar ku riga ni kammala sallah har ku juya ni ban juya ba kar ku riga ni wannan mazala ya zo da harafin la annahiya fala kada ku yi ina hana ku kar ku yi wannan ku zamto kuna muta ba a tamma kuna bin liman biyya cikakkiya kar ka saba masa wajen riga shi kuma kar kuna yi tare da shi ya zamto kai tabi'in ne kai matubu ne mai bi ne sai liman yayi sannan kai an fahimci wannan wa qala an sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wa sallama ama ko amma ya kashe lazina ya rafa a rasahu kabla imam shin wannan da yake kokarin dago kansa daga ruku'i kafin liman ya dago shin baya jin tsoro baya ɗarɗar a zuciyarsa an yi hawila rasahu rasa himari Allah ya juya kansa ya zama kan jaki haka mazan Allah ya fada mai dago kansa kafin liman ya dago daga ruku'i baya tsoro Allah ya juya kansa ya koma kan jaki واختلف العلماء في معنى التحول malamai Allah ya ƙara musu rahama sun samu ƙarin bayani game da attahawul ɗin Allah ya juya kansa ya koma na jaki to me Allah yake nufi an gane ko wani gun kuma aka ce yamsaha ra'sahu yamsaha wajhahu Allah da iya shafe fiskar sama a watar waya sai ya ce faminhum daga cikin malamai man kala bi haqiqatihi akwai wanda ya faɗa abin da hakikarsa eh hakan ne Allah zai iya juya fiskarsa ta koma ta jaki Allah ba zai iya ba innahu ala kulli shay'in qadir ai akwai wasu wanda Allah ce kunu qira da tarkasi wa ansu Allah mai da su birrai wa ansu aladu duk qur'ani ya ba mu labarin mutane ne amma Allah ce ku zama birrai suka zama wa ansu mutane Allah ce ku zama aladu suka zama yanzu misali da Allah ya mai da mutum ya mai da kansa kan jaki da kuma a ce ga dutse zai yi naƙuda ya yi kunji raƙuma da yatta su fito daga dutsen wane fa su wane fa wahala in wahala ce ma aya ce dutse ya haifi ya haifi raƙumi da yatta in ma da wahala wannan ne mai wahala kuma Allah ya yi wannan ne da mai da kanka kan jaki da wata a ce ya sauko daga sama ya zo gaban ka ya tsage ya sake komawa sai mai haɗe wannan ne fi wahala inda wahala saukowar wata daga sama ya fi wahala ai misali to shi ma Allah ya yi da mai da kanka kan jaki da a ce ka ɗau sanda ka bigiwa kogi a samu hanya goma sha biyu ta bayyana kan kogin kuma kowace hanya mai kyan gaske a lokaci ɗaya bugu ɗaya sai ga hanya guda goma sha biyu ta, ta, ta buɗa kan kogi da mai da kan mutum kan jaki da wannan wani ya fi wahala in wahala ce haka wannan ya fi wahala to shi ma Allah ya yi wannan an ci annabi Musa ya ɗau hannunsa ya daki wannan kogin sai ga hanyoyi sun fita to duka Allah ya yi wannan a Qur'ani ya ba mu labari to shi yasa wasu malaman suka ce haka ne Allah zai iya mai da kanka kan jakin shine fa minhum man qala bi haqiqati kenan wa minhum man qala ghayra zalik daga a cikin malamai akwai wanda ya faɗa magana sabani wannan wanda ya ce Allah zai toshe mutum basira ya zama kaman jaki gashi dai mutum a komai amma ba shi da basira ba ai ta fama da shi sai musu sai jayayya to a yi gaggawa ɗaguwa daga ruku da riga liman aiki iya sabbaba mutum ya zama irin wannan bai sani ba ka wannan akwai hadari a wannan hadisin yahuwa Allah zai iya mai da mutum wani biki daje ba da a yi ta gabar iyayen ma kawai ba zai gane ba shi haka yake ya zama majahulul hal to sababi in ji wasu malaman riga liman aikin sallah iya ja mutum ya zama wannan mutum wa min ulama daga cikin malamai kuma man zaba ila butulani salah akwai wanda suka tafi kan cewa sallar mai irin wannan ta rushe ta ɓaci gaba ɗaya bi sabiqil imami ga mutumin da yake riga liman sa aiki a sallah akwai wanda suka ce sallar ta ɓaci wa minhum daga cikin wanda suka faɗi wannan magana akwai al-imam Ahmad bin Hanbal fi risalati salah akwai wata yar risala da yi akan sallah to yayi bayani a cikin ta yace duk mai riga liman aiki a sallah bai da sallah an fahimta wa amma sabaqul imam fil ihrami wat taslimi amma ka riga liman kabbaran harama ko ka riga liman sallama in ji malam ya ce a mutlaqan mutlaqan wa hadha ra'yul jumhur cewa duk wanda ya riga liman kabbaran harama ko ya riga liman sallama to mutlaqan ne magana ce sakikkiya a gun yawa daga cikin malamai bai da sallah an fahimta ai fai butulu salako wa amma sabaqul imam fil ihrami wa taslim fa yubtilu salatu mutlaqan haka ne sallarsa tana baci mutlaqan a sake wa hadha ra'yul jumhur wannan ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai ne an fahimci wannan yawancin malamai sun ce duk mutumin da ya riga liman kabbar harama ko ya riga liman sallama to bahi da sallama maliki cewa kuskure na hudu a ta'akkur anil imami inda rukui wa rafa mai ka jirkinta sosai wa limaminka a ruku'i da kuma dagowa daga ruku'i kima wannan kuskure ne shi yasa mu gane cewa daga cikin abin da ake so ka kiyaye a matsayinka na mamu domin mamu ne suka fi yawa a cikin musulmai ko masu bi limawan ba su da yawa na farko ka kiyaye karkar ga limamin ka duk abin da za a yi kabari sai limami ya yi sannan za ka yi abu na biyu kar kuna yi tare da shi kar ka zamto kuna yi tare tare da shi nan ma matsala ce a sallah abu na uku kar ka zamto kuma kana jirkinta masa sosai a ce ya yi sujada ya ɗago ya barka a sujada har ma iya ƙoƙarin mekewa ya fara karatu fatiha kana da shi ma kuskure ne ana fahimtar wannan akwai wasu da yawa masu wannan za ga wani yayi rabin tahiyya ma liman zai salama amma kansa iya kasa in so kake ka mole a sujada ka tafi kai nafila da ramana sai kai raka ɗaya maka mai da sujada ka awa biyu ba mai sai makala an fahimta amma in liman za ka bi ba daidai bane a ce ya dago har ma ya kama wata gabar kai kana wata gabar baka dago ba daidai bane akwai malaman da suke cewa in dai ka dago a ruku'i in dai liman ya dago a sujada ya barka kana sujada har ya me yake tsaye ya kama karatun fatiha to baka da wani rakar baka da wani rakar domin ya cira ta daga wata gaba ya koma wata gaba baka zo ba sai a kiyaye maliki cewa wa hadhal qata'u munaqidun li sabiqa li sabiqihi wannan kuma kamar iya zama warwara ne da riga liman baka riga shi ba amma kuma ka jirkinta masa da yawa yaf'aluhu nafru min al-musallin wa an daga cikin masallata suna aikata wannan aiki fa hum la yarka'una hatta yaqra'una as-sura kamila sai sai liman yayi ruku su ba za su yi ba sun kamo sura sai sun gaba yan taurin kai kenan liman yayi ruku amma hiya sai iya karatu sura da ya fara karanta bai gaba ba sai ya gaba wa suna da wannan wala aula yarfa'una min ar-ruku ko su dagowa daga ruku'i bayan liman ya dago aqiba raf'al imam bayan liman ya dago da ruku'i hatta yantahu min adadin muayyan yadhkuruna ai sai akwai wani adadin tasbihi sun kammala adadin su sannan za su dago shi ma wannan kuskure ne idan liman yayi ruku'i to abin da ake bukata kai ruku'i jan hankali bangarorin guda biyun a wannan shi ne kamar sallar da ake bayyana karatu wannan ba ta da matsala sallan asuba raka'a biyun da magariba raka'a biyun farko da isha raka'a biyun farko kai dama ma ba sai kai karatu ba sauraron karatun liman shine naka amma rako inda kuma ba a bayyana karatu su ma wajibin limamai ne suna bawa mamu damar karanta fatiha a kalli a kowace raka an fahimta kai in liman ne alaramma ne hafizi ne kana da sauran karatu to ka san amma mun ka akwai wanda ba da sauran karatu sai ka ɗau matsayin da a tunaninka kowa dai mabiyinka ya kammala karanta fatiha a sallar da ba a jiyar da karatu kenan kamar sallar azahar duka da sallar la'asar duka da ƙarshen magariba ɗaya da kuma ƙarshen isha'i guda biyu nan wajibin limamai ne su kula da haƙƙin mamu a wuyansu su mamu an ba su dokar su karanta fatiha a wannan rako'in duka to alal aƙalli kai ma ka ba su damar karanta wannan fatiha din an bayyana nan to wannan shine amma tasbihi ba za ka ce ni sai na yi tasbihi biyar ba duk da liman ya dago sai na karasa zan dago a idan ka yi tasbihi biyu uku ya samu liman ya dago ka dago kawai shi ma nan gabar liman wajibi ne kuma ka dinga biya ma mun ka damar tasbihi akalla guda uku ya sa ɗazu na ce malam usaimin ya ce akalla kai liman za ka yi goma domin ka biya ma mun ka damar karanta uku zuwa hudu haka ake so amma in ukun za ka yi to wani mamu ko ɗaya ma ba zai yi ba saboda ka wajibi limamai ku kiyaye wannan akwai haƙoƙin mamu a kanku an fahimta ku yi haƙuri limamai ko manyan mutane ne karatu ne biyu dole kuma a faɗaɗin akwai limamai masu gaggawa gaskiya gaggawa ruku'i a gaggauci ɗagowa kaga dole an ce kuma kai bishiya za ka yi in ka ce za ka yi ku dinga kiliya da shi a hanya ta gaba haka ake so ba saboda kamar liman a haƙura da allah a dinga yawwa ɗan tattaka birki in kai kaɗai ne sallah ka sai ka yanda ka so haka aka baka da ba amma ka sana lodin da ke bayan ka wani iya da rauni wani ka ce karanta ma fatiha ma kala zai minti biyu zuwa uku bai karanta ba to kai kuma cikin sakan arba'in za ka iya karantawa to kar ka ɗau matsayin ka ce kowa ma ka yi a sallah shi yasa dama maza da cewa in za ka yi limanci ka kula bayan ka akwai mai rauni akwai mai shekaru akwai yaro akwai mai bukata duk wannan kai ne matukin su ba kuma so ake ka sauke kowa lafiya da dattijon da yaron da mai bukatar da waye kowa ka kai shiga cikin sauka lafiya haka ake so in ka yi gudu mai tarin shekaru ba zai yi banka bayi sai ƙananan yara a guji za su bi ka wannan in kuma ka tsaya ka jirkinta mai bukata ba za ka tafi da shi ba ka takura masa to haka maza Allah ya fassara liman ka kula da wannan duk wannan ɗaiɗaiku mutane suna bayan ka kuma kowa so ake gaishe ya sauka lafiya Allah ya ba mu ikon gadewa sai malik ke cewa ayyuhan nas ko inni imamakum fala tasbiquni fi rukui wala bis sujudi wala bil qiyam wala bis sirat amma wuce ne kenan yake cewa waqtalafa al ulama fi ma'na tahawul wani mamuji yawa at ta'akkur an al imam haka ne at ta'akkur an al imam inda rukui wa rafa'u min wa hadha al qata'u munaqidun li sabiqihi يفعله نفر من المصلين فهم لا يركعون حتى يقرؤون حتى يقرؤون حتى يقرؤوا السورة كاملة أو لا يرفعون من الركوع عقب رفع الإمام حتى ينتهوا من عدد معين يذكرونه أنا ما كذا وهو أيضا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم hakan kuma sabawa ne da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya muku limami domin ku yi koyi da shi fa iza raka'a farkau idan liman yayi ruku'i sai ku yi ruku'i wa iza rafa'a farfa'u idan ya dago daga ruku'i kuma ku dago fa yajibu alal ma'mum wajibi ne akan mamu mutaba'atul imam ya zamto iya bin liman iyaye mutaba'a sai liman yayi sannan zaka yi sai liman yayi sannan zaka yi fi ruku'ihi wa qiyami a cikin ruku'i da tsayuwa fala yasbikahu wala yata'akhkhar kar ya riga shi kuma kar ya yi jinkiri sosai bayan yayi hadha ta'akhkhur al-mukhil alladhi narahu wannan jinkirin da wasu daga cikin mamu suke yi to iya iya yanki wata gabar ta sallah shine al-mukhil zai iya yanki wata gabar a sallah allazina rahu wanda muke ganin wasu daga cikin masallata suna aikatawa hatta anna ba'dahum har wasu daga cikin masallata la yutabi'u al-imami illa iza shar'a fi ad-dukhul fi rukunin aka ba sa bin liman har sai ya kammala wani rukunin ya shiga wani kamar suna cikin sujada ta ɗaya har liman ya ɗago ya yi zama tsakanin sujada biyu suna sujada farko ba su ɗago ba har liman ya koma sujada ta biyu sannan su ɗago kaga ya shara'a fi ya shara'a fi rukunin akar kenan kuma wannan kada iya sa mutum ya asara wannan raka'a da yake yi nan dai kamar liman ya shiga wata gabar duk da cewa ka jirkintawa kanka a wata gabar kana nufin sai ka kammala wani abu sannan ka same shi to wannan kuskure ne iya sa ka ya asara sallah ka gaba ɗaya ba kuskure na biyar in ji malam in karuhum alaman yarfa aidaihi inda al-itidal min ruku wa suna ganin suna inkari akan mutumin da yake daga hannunsa yayin da ya dago daga ruku'i an fahimta kun ga dama kaulan wahidan ai kabaran harma ana daga hannu ai kaulan wahidan idan zaka tafi ruku'i kana daga hannu an fahimta to wa sun ce idan ka dago daga ruku'i ba za ka daga hannu ba din mai daga hannu ma suna masa inkari to sai malai ce fahimtar hakan kuskure ne daga hannu bayan ruku'i ya tabbata shi ba ana fahimta wal inkaru li adami itlaqil ba'd al musallin ala sunnatul warida inkarin ya samo asali ne domin rashin tsinkaya ko leke ba'd al musallin wasu daga cikin masallata ba sa leke leken karatu ala sunna al warida game da sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi zalika wajen daga hannunsa bayan dagowa daga ruku'i kenan li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana izabtata salata idan ya kasance zai bude sallah ya fara ta rafa'a yadayhi iya daga hannayensa kun san kabbara daban daga hannu daban an fahimta daga hannu daban kabbara daban mu kiyaye wannan rafa'a yadayhi hasu min kibai ma'aikin Allah iya daga hannayensa daidai kafadunsa haka iya daidaita su kafadunsa kuma a buɗe ake daga su ba a haka ba wazo kai ba su suke haka haka ma kuskure ne haka ake so ka buɗe su kuma duka su kalli alƙibla kuma yan yatsun a haɗe idan za ka daga hannu haka ake so ka musu haka ka ce Allahu akbar su ma su kalli alƙibla gaba ɗayansu ba ka musu haka ba ko kuma ka yi wani abu da aka san wannan an fahimci wannan to sai malai yake cewa ba sa ba su leko irin abin da ya tabbata daga manzon Allah ba wajen haka din domin shi ya tabbata idan zai bude sallah iya daga hannayensa daidai abin nan kafadunsa wa iza raka haka nan idan manzon Allah zai rukuyi haka nan iya daga hannunsa daidai kafadun shi wa iza rafa'a ra'sahu min rukuyi ka gani ko haka nan idan ya dauko daga rukuyi nan ma rafa'a haka zalika iya daga hannunsa daidai kafadun shi kaga ya musu ya kare wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairi shari'a ita ce shari'ar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to hadisi ya inganta kamar da malai faɗa gashi nan muttafaqun alaihi kuma hadisi ne ma bukhari da muslim bukhari mujalladi na biyu shafi na 181 muslim lambar hadisi ta 390 duk ya kawo a ciki kaga mai san karin bayani sai kuma waɗancan littafin wa fi riwayatin wa iza kama min rak'atayn rafa'a yadayhi manzan Allah idan ya tashi daga rako'i guda biyu bayan ya yi tahiyya kenan nan ma iya tashi kuma iya daga hannayen shi qala al-bagawi imam al-bagawi Allah ya masa rahama yake cewa wa rafa'ul yadayni hazul munkibayn fi hadhihi al-mawadi' al-arba muttafaqun ala sihati yace daga hannaye daidai kafaɗu a waɗannan gurabe guda hudu a sallah to muttafaqun ala sihatihi an samu ijma'i da tabbatacciyar magana a wajen ingancin haka din bi ruwayati jama'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallama ruwayar sahabbai masu yawa in aka ce jama'a to sahabban sun fa kirga su ma an fahimta shine bi ruwayati jama'atin ruwayar jama'a da yawa daga cikin sahabbai su kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bihi yaqulu aksar ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ya ce da yawa daga cikin ma'abota ilimi daga cikin sahabban manzon Allah sun tafi akan wannan magana wa hadhihi al-ahadith muthbita liraf hadisin da suke tabbatar da kan cewa manzon Allah iya daga hannu yayin daguwa daga ruku'i wahiya muqaddima ala ghairiha su ake gabatarwa akan waɗansu wanda ba su ba min al ahadisi lati lam yurid fiha arrafa'u lidayn idan ka ci karo da wani hadisi ma da a ce aka ce manzo Allah bai daga hannu ba yayin dagowa to waɗancan din su za a gabatar domin jama'a da yawa adadin kathir ko jammun ghafir sun rawaito hadisan wanda adadin su kuma yafi a ce sun rawaito kuskure daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama inda ake idan hadisai suka haɗu guda biyu ga wanda ya ce a yi ga wanda ya ce kar a yi to akwai hanyoyi da yawa da ake samun tamizi daga cikin hanyar da ake bambancewa ko a ɗau nasiru manso irin na baya kenan kaga wancan dan mas'udi yana yi kuma an zo da ruwayar kar a yi to hanya ta farko da za ka yi jam'u bai na hadisai din to sai ka duba akwai nasir da masu a ciki idan akwai wannan nasir da masu kaga magana ta kare wanda aka soke ba zai aiki ba idan babu nasik wal mansuk sai ka duba a gani wanne ne kuma aka fara faɗarsa farkon musulunci wanne ne aka faɗe shi kuma ƙarshen musulunci ma'ana ƙarshen rayuwar manzon Allah shi ma nan hanya ce ta mizi ko gaba ta uku ko kuma ka ɗau gabar da za ka fahimci wannan hadisin sahabbai ne suka rawaito shi idan ka samu sahabai ɗaya biyu uku sarwaito shi wancan kuma akwai sahabai sama da goma to mai sama da goma za ka ɗauka duk wannan hanya ce ta aljam'u bayan hadisai an fahimci wannan to sai malik ke cewa ko da ka ci karo da irin wancan da suka ce ba a yi to wanda ake yin su za a gabatar domin sun fi yawa kuma adadi da yawa daga cikin sahabai sarwaito shi wa sunna malik ce abin da ya tabbata a sunna annahu fi asna'i salati wajibun alal musalli a cikin ka fara sallah wajibi ne kan mai sallah an yarfa a yadayhi fi arba'ati mawadai ka daga hannayenka a gurabe guda hudu kun ga anan me yace wajibi yace ba dole ne akwai wajibun akwai mustahabbun to kalmar wajib dole ake so sai kai an fahimta a wannan gurabe guda hudu wajibi ne ga masallaci ya ɗaga hannayensa daidai kafaɗunsa ko sama da haka gu na farko inda takabirtul ihram a yayin kabbaran harama to wannan magana ta malam mishawi ya za mu gwama ta da malaman fiƙihu wanda me wani matsayi suka bewa daga hannu a sallah ne ina malaman fiƙihu suke eh akar magana ba mu za wani matsayi malaman fiƙihu suka biya daga hannu ku bambance kabbara daban daga hannu daban ita kabbara wajibi ce kawai na wahidan wannan me matsayin daga hannu a yayin kabbaran harama ma musahabi yawa musahabi suka ba shi matsayin musahabi ma'ana in baka yi shi ba wani abu a kanka abinda ake bukata kai kabbaran kawai to amma kuma wani sabanin abin da malam nishawu ya faɗa shi wajibi ya ce wajibi ya ce to da wanda suka ce mustahabbi da wanda suka ce wajibi to wace magana za mu dauka ko a sami zan bayar ne ko a banda ni kadai na ta karatu a dole goma a shigo a sauki kuma wanda ya ce wajibi ehem ya kawo hadisi yawa malam usman wanda ya ce wajibi ne ya kawo hadisi ya ce manzon Allah ya aiwatar a sallah to wannan akwai su da yawa a musulunci wannan abin da yake faruwa a nan shine tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu makarantar biyu a gunsa akwai makarantar ashabul hadith akwai ko makarantar ashabul ra'ayi ko ashabul fahmi bin ra'ayi wannan tun lokacin manzon Allah iya da rayuwarsa aka samu wannan kuma kowanne manzon Allah bai masa inkari ba dole mu fito da wannan masail din domin akan abin da bai kai ya kawo ba sai ga musulmi suna ta da jijiyar baya ana ta karo ana ta wani ma'ari ma fi daga musulunci mun karanta jama'a da yawa sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an dawo daga yaki sahabbai sun fara su cire kayan su an fara ajiye damara sai mala'ika jibril zai ce da shi ai Allah ya ce ku wuce ku je ku yaki banu banu quraiza banu ƙuraiza domin sun warware alƙawarin da manzon Allah kai da su aje a yake su sahabbai wa sun fara aje kayan yaƙi sai manzon Allah ce a fito hayya alal jihad aka sake fitowa sai manzon Allah ce man kana minkum sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa fi bani quraiza yace duk wanda ya kasance mai jina ne mai min da'a ne to ku tafi kar kowa ya sallar la'asar ma sai ya je bani quraiza ya sallar la'asar waye faɗi wannan magana mazan Allah ne gaba ɗaya sabai suka fito tunda dukkan suna yi wa mazan Allah ɗaya suna jin maganarsa to sun tafi kafin su je banu ƙuraiza sai lokacin sallallahu alaihi sai wa'an suka ce mu tsaya ni sallah sai mu wuce wa'an suka ce a a ai ga abin da mazan Allah ya ce mazan Allah ce kar mu yi sallah sai mun je can to sai tawagar ta rabu biyu wa'an suka ce a'a manzan Allah ya faɗi wannan domin mu gaggauta tafiya kar mu tsaya mu jikiri amma in sallah ta zo dole mu tsaya mu sallah mana fahimta su kenan suka tsaya kuma suka yi sallah wa'an su suka ce a wallahi ba za mu yi sallah ba sai mun je can ko da rana za ta fada yan zahiriya kenan Allah ya kare ku yan zahiriya haka suka ce suka ce wala ko rana za ta fada su ba za su yi lasar ba tun daga abin da manzon Allah ya ce to wannan shine ashabun ra'ayi da ashabun zahir ko ashabul hadis tun lokacin manzon Allah ka samu wannan makarantar kuma da manzon Allah ya samu labari ba wanda yawa inkari ku da kuka yi sallah lokacin la'asar ya kuka yi sallah ko cikin tafiya yayi kuma da kuka ce kun je can za ku yayi kuma shi kenan ba ga kuma wata matsala ta biyu ita ma lokacin da manzon Allah ya aiki wa'ansu sahabbansa guda biyu suna tafiya sai lokacin sallah yayi nan ma ko ba ruwa shi suka samu ƙasa suka yi taimama suka yi sallah su biyu suna taimama suna sallah sai kuma ga ruwa ya bayyana a gare su sai ɗaya ce tutu mu sake Allah mai sallah mutum daga ruwa sai ɗaya ce a'a shi wallah ba zai sake sallah ba sallah da ya taimama ta ishe shi ɗaya kuma ya ce ya sake ya ce shi nan ban jira ka ya ebi ruwa ya alwala yi sallah kuma ɗayan ya yi sallah da taimama bai sake ba suka gama duk suka ranka kuma suka tafi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka sani ce ya rasulullah wani abu ya faru a tafiyar nan bai ce me ya faru yace muna tafiya mu bi lokacin sallah yi sai muka yi taimaka muka yi sallah mun kammala sallah kenan sai ga ruwa kuma ya bayyana ni na ce ba zan sake sallah ba to da yin taimaka ta ishe ni shi kuma yace sai ya sake an gane ko na jira me sake muka taho to ya kai manzo Allah sarki masu shari'a ne mana sai ce manin lazi ya idu sala ina wanda ya sake sallah bayan ya taimama ya sake ya ce ni ne manzan Allah ni ne sai ce laka al'ajar marrate kana da lada hasau biyu ladanka na farko ka yi sallah da taimama ladanka na biyu ka yi sallah da alwala aka ce manin lazi lam ya'ud waye kuma ce shi ba zai sake ba sai ce manzala ni ne nace ba zan sake ba sai je kai kuma a asabta sunna kai kuma ka dace da sunna haka manzon Allah ce asabta sunna ka dace da sunna to ka gani a gaban manzon Allah aka yi wannan kowanne kuma ya tabbatar abin da ya sa ya tabbatar da wanda ya sallah da taimama ya sake da alwala ijtihadi yayi man ijtihada fa aqta falahu ajrun wahid duk wanda ya ijtihadi iya fahimtarsa da kokarinsa kuma ya kuskure to sai mazalici za ba shi da guda daya amma iliminsa bai kai cewa in kai sallah da taimama ta yi ba ka sake ba a lokacin bai da wani ilimin bai da wani ilimin ijtihadi ne nasa yayi ya sa maza Allah ya tabbatar da abin da ya lada ne kuma abin ba da ya sake na alwala da da abin da lada ne shi kuma wancan aka ce ya dace haka sunna ta tabbatar dama in kai sallah ta yi ma ba sai ka sake da alwala ba an fahimta wannan sai mu kai awa muna fadar irin wannan ba su kare a musulunci ba ina faɗar wani ne domin an suna zafafawa ne musamman kana ganin an su malaman a bidiya abin zai baka takaici wallahi bala abin da bai kai ya kawo ba wani daga cikin wanda kake masa inkari wallahi akwai wanda har ga Allah bai fahimta ba ne har ga Allah bai fahimci matsalar ba haka aka koya masa wani ma gado yayi ko bayan gado addini ina wajen nan aba ana akwai su ma ni haka nake a garin ba in kana tafiya in ka je wani gun za ku yi sallah ta kasaro sai ka dole ce bai dauko daga gida ba to ya zaka da wannan kaga bukata yake ka sai amma aji ka zaunar da shi ka ku karantar da shi ba inkari zaka masa ba fada zaka yi masa ba bai gane bane an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kake kallo ne wai kun ji ya ce lokaci yayi kuma karatu ya fara an gane to lokaci suke kula da shi dole mu tsaya amma wannan misali na ƙarshe shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a akwai lokacin da suna zaune kamar yadda anas amma da yake faɗa kawai wani balaraban kawai ya zo ya fitsari a masallaci haka kawai masabai suka mai tsawa ya maza da shi ku gyale shi ku gyale shi ku rabu da shi karɓar da mai tsawa suna jin maganar mazan Allah suka yi shiru suka rabu da shi ƙato iya zubga fitsari a masallaci suna gani sai da ya kammala fitsarinsa tsaf sai maza shi ta ku ebo ruwa kuma suka ebo ruwa suka zuba a gun fitsarin sai shi kai kuma zo sai kirawo ya zaune da shi a gaban shi ya ci kasa nan ina ne ya ce masallaci ne masallaci kuma ina ne ce ɗakin Allah ne sai ce yanzu za ka je gunda za ka kwanta ka yi fitsari ya ce a ba zai yi ba sai ce to ai a musulunci wannan ɗakin Allah ya fi matsayi da girmama a kan yadda kake kwanciya ka girmama nan fiye da yadda kake kwanciya kaga a lokacin sai ya gane karatun da bai gane ba an fahimta ya ce kuma in aka yi fitsari a gu aka zuba ruwa matsalar ta wuce shikenan da ya ji daɗin abin da manzon Allah ya masa sai ce Allahumma rahamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah idan ka tahi jin kai da rahama ni da Muhammad kawai za ka yi wa amma sauran duka kyale su kaga manzon Allah sai koyar da shi bai gane bane wanda kake ja dan bid'a ne fasiki ne kafiri ne iya binka bashi ba koyar da shi ba ka koya mai akadari ka koya mai risala ka koya mai kaza da kaza ba koya masa ba iya bin ka bashi kafin a ce a yaƙi an ce ku koyar ku yi karatu to ina kira da babban murya musamman ga masu da'awa a dinga tausasa lafazi akwai wanda bayani yake bukata tukuna sai ka zaunar da shi ka mai karatu ka fahimtar da shi sai ya zama kai yake tayawa ma amma ka kore ka ji dan bid'a ne wannan fasiki ne wannan jahili ne ta ya zai shigo ka ya ɗauke kai abokin gabansa ne saboda kama tausasa lafazi wajen da'awa Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon ganewa to za mu tsaya a wannan gabar insha Allah wanda ma'aikin Allah yana ɗaga hannaye lokacin gabaran harama da ruku'i da ɗaguwa daga ruku'i da kuma me alƙiyamu min at-tashahhud al-awsat idan ya tahiya meƙewa iya ɗaga hannu wannan gura wannan gura bai guda hudu ya suka ce wannan wajibi ne ma a ɗaga hannu a su kamar yadda shi malam mishawi ya faɗa ana haza hadi nabi sallallahu alaihi salati wannan shine koyar manzo Allah cikin sallah sallallahu alaihi wasallam manzo gaba dama insha Allah saboda ka daga hannu wanda suka dauke mustahabbi haka suka fahimta ba inkari wanda suka ce wajibi haka ne fahimta su ba inkari wannan shine razadin da zai fita da karshe insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya mana amma kuma dagawan tafi dagawan tafi domin haka manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana albarka Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya karbi ayyukanmu Allah ta'ala ya karbi ibadunmu Allah ya samu yi lafiya mu kammala lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomar gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin shiga cikin al'amarin mu ya shiryar da mu da zuriyar mu ya sa mu yi lafiya mu kammala lafiya muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar bai ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya daɗe mu da lafiya da imani Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya za mu tsaya na akwai tambayoyi insha Allah bayan an karanta su wai Allah kuma sai mu yi addu'a da ƙarshe